الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإلهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala ya sake gama mu a wannan halka ta mutu asbabi a yau biyu ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na littafin zuhudu wadda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi akan harfu shin da kuma yadda dai aka saba za mu karanta baituka din bayan mun karanta su sai mu fassara tare da yin bayani matan sara bismillahir rahmanir rahim harfu shin عظيم حوله والناس فيه
عظيم حوله عظيم حوله والناس فيه والناس فيه عظيم حوله والناس فيه سكارى باصطكاك كالكباش سكارى باصطكاك كالكباش سكارى باصطكاك كالكباش سكارى باصطكاك كالكباش ملوكا أو مماليكا تراهم ملوكا أو مماليكا تراهم ملوكا أو مماليكا تراهم ملوكا أو مماليكا تراهم حيارى مثل مبثوث الفراش على مثل مطلوب الفراش حيارى مثل مبثوث الفراش على مثل مطلوب الفراش به تتغير الألوان خوفا به تتغير الألوان خوفا تتغير ne gaba ɗayan ku ko yawwa bihi تتغير الألوان خوفا به تتغير الألوان خوفا وأهل الله يوما في البشاش وأهل الله يوم بالبشاش وأهل الله يوما في البشاش وأهل الله يوم بالبشاش به يتلجلج المقوال عيا به يتغير الألوان فيا به يتلجلج المقوال عيا وتضطرب الفرائص بارتعاش وتضطرب الفرائص بارتعاش هنالك كل ما قدمت يبدو هنالك كل ما قدمت يبدو هنالك كل ما قدمت يبدو هنالك كل ما قدمت يبدو صغيرا أو كبيرا كي تحاشي صغيرا أو كبيرا كي تحاشي صغيرا أو كبيرا كي تحاشي صغيرا أو كبيرا كي تحاشي ما شاء الله تبارك الله أم ما سنة كدانا wannan zamana kamalan bai yi ba yace harfu shin harafi na shi ne idan baka da lafiya ne kuma an yi musamman um, wato baitika ne masu ƙafiya da take ƙarewa da shinun sai ya ce azimun hauluhu wannan su fihe sukara bi tsikakin kalkibashi a harafin sini ya ce a ƙarshensa ya ce wala khillun wala ibnun wa khalun wala nasabun wala ahadun wasi yana magana ne wato akan rana ta tashin duniya ranan da yake cewa wata da lahu ko wata da lahu summa ta'araku kulla arkin yayi bayani dai ya zaril kaba'iri kan rawasi huwa al-yawm alladhi la wudda fihi rana ce yini ne wanda babu wani sauran kauna a wannan yini daga duniya ake kaunatar juna yayi amfani wala yuzni ka yam jam'un min unasi taron jama'a ba abinda za ta wadatar maka don ka tara jama'a a duniya in ka je lahira baka bi Allah baka bi annabi ba daka zaka sha wala khillun haka nan kuma baka da wani badaɗe a duniya wadda wai a filin alkiyama wadda wai a wurin ne ka same shi ba daga duniya kuka haɗa kai kuka zama almutahabba ni fillahi ijtama'a alayhi wa tafaraqa alayhi ba a ran lahiran kace zaka nemi aboki badaɗe ya amfane ka babu yauma ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a banda a wannan ranar ka ana neman badaɗe ne tun a nan duniya wala khillun kenan babu badaɗe wala ibnun babu wani ɗa wala wa khalun babu wani kawu wala nasabun ba wata dangane wala ahadun wasi ba wani wanda zai taimake ka a ranar tashin duniya ka tsaya dai ka bi Allah ka bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka so su so na hakika ka musu kurman biyayya makauniyar biyayya to in Allah ya yarda lahira za ka samu tsira to wannan rana da ake magana shine malam ya sake cewa azimun haulu kai wannan rana fa tsorata na wannan da firgita da tashin hankali na wannan rana fa ba karami ba ne babba ne tashin hankali da tsoro na ranar fa mai girma ne ba haulu in ba ku manta ba mun wuce shi a baya ko menene ma yake cewa bayan can baya ba harful ba'i ne kan ko'ina ne wa wa wa wa haulul hashri a'zamu kulli amrin idza shuhada'u tuqafu lil khitab tsoro tsoro na tashin duniya tsorata da mutane za su yi da tashin hankali na ranar alkiyama a azabu kulli amrin ya fi duk wani lamari tashin hankali duk wani lamari mai girma mai tada hankali babu kamar shi shine nan ma yake faɗi azimun haulu wato ta tsoronsa tsoritansa shi dan adam wato ba abu ne karami ba a ranar tashin duniya tashin hankali ne abu ne mai girman gaske wannan su fihi mutane a cikin wannan yini din su kara zagan su a buge karin sun sha giya alhali ko ba ba su bugu ba ba giya suka sha ba haka ubangiji ya faɗa ko a wata sura farkon suratul hajji ne gam eh farkon suratul hajji ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqullah كل دور الله كو يا الناس اتقوا ربكم اي يا الناس اتقوا ربكم كي يا كو متاني كل دور ubangijinku ان ان زلزله الساعه شيء عظيم كسني با جرجزا نيين تاشي القيامه wani abu da mai girman gaske in ji ubangiji Allah da kansa ya cewa abu abu ne mai girma to ka san dai wannan lamari ba na wasa bane إن زلزلة الساعة شيء عظيم كما أن الله إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا أكا جرجي كذا جرجي وانت تكسوس تك كذا الجرجي تا تشيني والنرانا إن كان آه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي آه يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم إن- إن زلزلة إن زلزلة الساعة شأن عظيم كسان جرجزة نيين تاشي القيامة أبو نيبا جرمان كسان wato abin da ya sa aka gano haka ubangiji ya ce a ayar gaba sai ce yau mata rauna hatar halu kullum hurbi'atin amma arba'at in ji Allah yauma wata rana ce tarauna za ka ga wannan yinin tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at me tazhalu shine abun dubawa a gurin tazhalu shine fi'ili ne mudari menene wannan tazhalu ne rana ce tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at ranan da duk wata mace mai shayarwa wadda take da jariri ɗanye ko jaririya a hannunta kasan dai ƙarshen soyayya kenan mace lokacin da take shayar da jinjiri ba ta son abu komin kankantar da zai taɓa wannan jariri jinjiri ta wannan ranar za ta wurki da shi ta manta da shi ta zuhadu sulasi ne an gane fi'ili ne sulasi wadda yake a babin fa'ila amma nan an masa ƙari na ta ko ainihin zahila ne zahila sai aka ce ta zahalu ai zahila bi ma'ana nafiya nasiya za ta manta da wannan jaririn ta gurgi da shi da take sharuwa kamar yadda na ga ko zahira ayin nasiya ko agfala rafkana mutum ya rafkana gabar abu kana cikin abu ya ka rafkana kawai ka manta da abun ma gaba daya shi ne dai duka zahila ko kuma dahisha duk duk ba ma nan zahila da al'arabci dahisha me dahisha ga ita a cikin diwani ko in dahisha al-aqtabu fi kulli mashhadin fi mashhad ayn az-zati hustul maraki za in ji shi rikicewa dimauce ta wurgi da yaro ba ta san mata jefar da shi ba ko kuma buhida duk dai zahila ne ba duk dai ma'anar zahila ne buhida ko buhida allazi kafar ko in ji qur'ani rudewa lokacin da wancan kafuri namrudu su ya ce wai annabi ibrahim shi ma wai annabi ibrahim tun yadda yake allansa yake raya matattu shi ma yana yi ana ubi wa ubi ni ma ina rayawa ina matarwa annabi ibrahim ya ce ah to ai mai sauki ne kana raya kana wata wata ya kake yi kai ni Allah ubangiji na kowa ya san yana yi kai ya kake yi yace ah ni ma ga sai ya kira wanda fursunoni wanda aka daure su daure rai da rai an yanke musu hukunci cewa za a kashe su kai afwan sai ya sa aka dauko su daga kurkuku da za a saura a kashe su ne kawai sai ce to kai na zartar maka da hukuncin kisa ne a ji a kashe mishi ce na kashe da je kai kuma na barka je ka kawai na raya shi da mutuwa zai yi amma na raya shi ta ce haka ne eh to a- inna Allah ya ti bi shamsi min al mashriqi fatir ya min al magharibi ni Allah na yana fito da rana ne daga daga daga mafuda ta gaba ta fada ta yamma fati biya min al-magari tunda kai ma Allah ne fito da naka kai kuma ranar muga ta fito ta yamma ta fadi ta gaba Allah ce fa buhitan da ka kafar ta ce kawai sai sai kafiri ya ɗimauce kawai sai rude kawai ya rasa mukabala ta ƙare me zai iya faɗi kuma da to shine buhida shi ma dai wato babi ne na na fu'ila wadda yana fassara zahila ɗin shi ma yau mata zahalu kullum murbi'atin amma arba'at ranar da dukkan wata mace mai shayar da jariri take wurgi da jaririn ta manta da shi ta gafara gabarinsa ta rikice ta ɗibauce gabarin wannan jariri duk yadda soyayyar ta take kullum tana mani da shi din na ranar nan jefar da shi da zai saboda tashi hankalin ranar kuma wallahi ba wasa bane ranar na zuwa Allah ya ce wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tadau kullu zati hamlin hamlaha duk wata duk ba ware ko da ba a wannan yinin kan duk wata mace mai ciki sai ta haifi abin da yake cikin cikin nata ko yau cikin ya shiga in dai sunansa ciki don Allah bai ware ba kaga ya zo da siga ta umumi wadda ta fi kowace ba a cikin siyagul umum gaba ɗaya kullu wata ba'u kullu za ta hamlin hamla duk wata kullu za ta hamlin duk wata ma'abociyar ciki in dai mace ce to ta ba'u hamlaha za ta haife wannan cikin nata da take dauke da shi sai Allah ya kawo abin da muke kai yanzu mahallu shaɗin nan yake wata ran naka su kara sai za ka ga mutane kamar suna buge an sun yi man kas da giya wa ba hun su kara Allah ce ko kusa ba giya suka sha ba ba buguwa ba ne walakin na azaban lahi shadi sai dai ya rasulallahi a wannan rana azabar Allah ce kawai kin tsani azabar Allah ce kawai ta tsananta a wannan yini shi yasa zaka ga wannan mai ciki din tana jefar da abin da take dauke da shi mai shayarwa ta gurji da abin da take shayarwa ai mai ciki ta haifi abin da take dauke da shi mai shayarwa ta gurji da abin da take shayarwa kaga dukkan mutane suna tangadi sun sun kamar su wanda ya man kaddafiya lace ko kusa ba haka bane ba giya suka sha ba walakin azaban lakshari Allah ubangiji ya mana da sauki albarkan sai bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukara din ma nawa kin sa sakara kure ne sukara ina fata a gyara sukara ne saboda haka ba wai ba kamar sun bugun bane ma kawai a'a yace bistikakin za ka gan su a buge din bistikakin tare da kawo da juna kuma dogon mutum dama mutane sun bugu a haka ne za ku gana tafiya yana dukan abin da ma bai sani yana karo da abubuwa bisdikakin tare da istikak shine karo karo za ga tare da suna karo da juna kuma kalkibashi kai kashe kai kashe raguna ne azan rago shine yake karo da karo duk kibash jam'i na kabushi kabushi rago kibash raguna za ga su suna kawo da junansu kamar raguna Allah ubangiji ya mana da sauki mulukan aw mamalikan tarahum hayara mithla mawdudin farash a wannan yinin mulukan sarakuna ne su din su mutanen aw mamalikan ko kuma talakawa abaiban mulka wanda ake mulka kenan ko ma waye ne dai su tarahum hayara za ka gan su a kiɗime a kiɗime kowa ya fita ake kinsa mislan mabasusil farashi yadda ka san fari wanda suke watse saboda wato wanda suka zo suka gamu da wuta sai ka ga sun watse sun zo sun haɗu sun ga wuta sai ka ga sun watse hakan nan ga yi nan a ƙwa'ani ko Allah yana cewa al-qari'a Allah ce mai kwankwasa da ta zo haka kamar an- kamar yadda ake a kofar gida gong gong gong gong gong to lokaci yayi kenan ko ka shirya ko baka shirya ba magana ta kare kafin ma a gong gong gong din nan an riga an ware mutanen Allah zalla mutanen shedan zalla ba kowa an rubuta muminun wannan kuma kafirun kawai an riga an ware kawai munafiqun babu wani bayan da za a riga an rubuta kawai bayan da za a yi ka gyaru sauran kwana arba'in an gama komai in ka shirya to in baka shirya ba ma wato shirin ana yin sa ne tun daga yanzu abin kuma ba wasa bane wallahi amma akwai abin da nake so ko hankalin da ya koma kai fa alkiyaman nan fa karka bude baki yana jiran wai alkiyama za ta tsaya eh kana mutuwa alkiyaman ka ta tsaya kai ka ba wata alƙiyama da ta rage kuma maka kai kan ta tsaya maka kai kan sai dai kawai babban taro da za a yi hashin yawmul hashin wannan lalle wannan ka babu mutum ɗaya da ba zai ganta ba in kana tunanin saboda kirkin ka kai ai ba a a babu wannan sai ka ganta ne kawai wannan tun awwalun wal akhirun insu wal jinnu gabaki ɗaya sai an tara su ran da Allah zai kira ne sai ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min al-qir samawati wal ardi fanfudu ya ku taron mutum da aljan da duk wanda yake da iko ko dabara ko wani wayo ko wata mafita da yake da ita da zai gudu a wannan sarari na kan mai bakwai da karsai bakwai din nan ya gudu ya ɓuya yau ya zama baya out of my knowledge ya zama ban san da shi ba ya gudu ya ɓuya don Allah ne in akwai wurin da mutum zai shiga ya ɓuya ya gudu ya zama ban san da shi ba ya gudu Allah ce la tanfuduna illa bi sultan sai da hujja ne mala babu wani wanda zai ɓuya ya gudu ya samu wurin da mazarta da zai buya ya sa kansa sai dai tare da hujja in ka zo da hujja shikenan illa bi sultan sai da hujja in kana da hujja shikenan hujjan shine ka bi Allah ka bi manzon Allah ka so shi shikenan magana ya kare ka bi abin duk da suka ce if not to ranan zaka da consequences saboda haka dai mai kunkwasa kenan alqari'a mal qari'a ya rasulullah ko ka ka san me mai kwakwasa kuwa wa ma adraka mal qari'a wai al qari'a mai kwakwasa mal qari'a me ce mai kwakwasa wa ma adraka mal qari'a ya rasulullah ko ka san me ce mai kwakwasa yawma yakunu an-nasu kal farash al mabthus shine na misla mabthus al farash kana yawma yakunu an-nasu rayare da mutane za su zama kal farash al mabthus kamar watsa fari dan kararan fari din nan wadda in sun zo suka haɗu da wuta suka ga suna tarwatsewa suna watsewa wuta ina nufin lantarki daga sun zo sun tattaru sun tattaru da da sun watse kuma ta ga zaka mutane sun tattashi a gaburbura kalfarashin mafus kamar sun yan ƙananan abin nan wanda an yi harbi haka ko an yi abu ta da hankali sai ka wannan yana gabar wannan yamma wannan kudu wannan arewa wannan sama wannan ƙasa kowanne da inda yake haka za ka ga mutane za su tashi kamar watsatsun wato fari bihi ta tagayyara alwanu khawfan bihi da wannan yini ne ta tagayyara alwanu za ka ga launuka na mutane ya caccanja khawfan saboda tsananin tsoro da suka shiga ciki ha da Allah wahala kam ta duniya wa in mutum ya shata ya dan je wuri ya ci kwakwa ba abinci ba nutsuwa ba kwanciyar hankali in ya dawo sai an tambaya wane ya kai din ne kuwa sai ga gaba ɗayan ya canja yari ne dukansa gaba ɗaya kawai ko in baki ne ka ga ya dawo fari fari in fari ne ka ga yayi baki haka abu yake dawa kowa opposite yake abin nan ko ko ka ga ya ya koma shekararsa kwata-kwata bai kai talatin ba ma gaba ɗan ta ya cika da furfura saboda tsabar wahala Eh, duk da ma dai furfura malamai sun ce abu bakwai yake jawo ta ko eh ba zan faɗe su ba don karatu ne mai zaman kansa sai dai wata rana in karatu ya haɗa mu abu bakwai yake jawo kumbura ba tsufa kaɗai ba tsufa ɗaya ne daga ciki an gyare sauran shidan gaba ɗaya ba tsufa ba ne su abu bakwai in ji malami wata rana dai kafin Allah ya in karatu ya biyo da mu kai saboda yanzu zai ja mana lokacin mu ne kuma duka littattafan muna so mun sauka wanda muka kirkan nan kam da insha Allah kafin mu ba da hutun azumi biyu da wannan yini ne ta tagayyarar alwanu launuka suke caccanja kaufar saboda tsananin tsoro ka ga mutum kamar ba shi ba ko halin layi amma tare da haka fa mutanen Allah farko ma da ta Qur'ani in ana maganar mutanen Allah in dai ba annabawa ba da waliyai da siddiƙai da shuhada'u farkon waɗanda za ka kawo su ne mahaddata Qur'ani dan su ne da nassin hadisin manzon Allah aka ce ahlul lahi ahlul lahi ahlul Qur'ani hum ahlul lahi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khassati mahaddata Qur'ani su ne mutanen Allah su ne kuma wato zababu a cikin bayan Allah sannan sai sauran wada su biyo wa ahlul lahi mutanen Allah kuma har yanzu mutanen la ilaha illallah su ma mutanen Allah ne haka a shi yasa ake kiran su a halai duk wani mutumin la ilaha illallah to ahlul lahi daga ƙarshe kuma kalmar ana takinta akan duk wani mutumin arziki bayan Allah na gari ana cikin su ahlul lahi ai su ahlul lahi dama haka su kaga ana fahimta ana takin kalmar kan duk wani mutumin kirki tsari to su din dai gaba daya wa ahlul lahi su mutanen Allah yauman a wannan yinin da ake cikin tashin hankali ta tazhalu kullu murbi'atin amma arba'at wa tadau kullu ذات حمل حملا وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ان انت اكفدا da farko ya yi nasa kakku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim din nan duka dai karatun da sauransu da sauransu ma to ahlul lahi su mutanen Allah yauman a wannan yini fil bashashi suna cikin bushasha eh hausa ma sun dauki kalma bushasha an an mun shiga cikin mun sha an yi bushasha bushasha al bashashi din nan ainihin kalmar a larabci albashashatu albashashatu ana ce ko bashashatun kenan wato shi ne farin ciki da murna wato nishadi kawai ne in fact nishadi cikin nishadi su ka a gan su farin ciki da mos mos da turanci ana cewa abin wai gaiti gaiti g a I-E-T-Y G-A-I-E-T-Y Gaiti shi ne bashashatu suna cikin bushasha Allah ya samu na cikin albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da ake yin nan su ba sani ba ko inda ma'aiki ya ba mu labari a hadisi cewa duk abin da ake yin nan hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu wanda Imam al-Bukhari da sauran su suka riwaita sab'atu yadhillukum Allah yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai su ana sa su a inuwa al'ashi ma'ana ba wai su kadai ba fa mutum bakwai ma'ana suna cikin wa'inda za a sa a inuwa al'ashi ranar da ba wata inuwa sai ita saboda haka su duk abin da ake na tashin duniya din nan fi yawmin kana da qadaru 50 alf sana wannan su suna can suna cikin bashasha kawai cikin bushasha suna wata yar bacci mai daɗi sai an gama komai wahala da karo da juna kamar raguna din sai an gama dukkan bala'i da azaba da musiba na tashin duniyar nan kawai sai a zo a taba su haka ku tashi lokaci yayi yake nan kawai da haɗa su da mala'iku suna gyara kin ko ana araka su ha aljanna magana ta kare a tsaya a uwa a yi aiki na tsaya a yi aiki in Allah ya yarda ranar gobe kiyama za ka ga sakamakon abin da kai a tilkan jannatin da ta uri su ma bima kuntum ta'malu ana gadar da aljanna ne saboda abubuwa da muka tsaya muka yi a nan duniya mu yi kuma da ikhlasi mu yi yadda kuma aka ce mu yi da sauransu ma'aiki alaihi salatu wassalam bare bare manta da wanda ya bi shi ya so shi ba akwai a cikin alullahi na nan kasar manyan bayin Allah wanda ya tsaya yayi ta salati yayi ta salati wa ma'aiki yayi salati yayi salati salati yayi salati sadda ta kai ga wata rana ya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo baya sa sunan kowa sai muhammadu kawai saboda tsabar yadda ya kare a asali kawai duk dan da aka haifa masa muhammadu har mata kowa kawai muhammadu yake sawa wata rana dai salati ibul fa'idin nan ya sa ta a gaba bayi da dare bayi da rana wannan littafi talatin wata rana ya ga annabi annabi ya ce masa abin da kuka yi mun karba kuma mun yi farin ciki da shi yana tafiya ne fa a mafarki kamar a jeji haka kawai sai kazam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun sai ya ce masa to duk abin da kuka yi mana din nan mun karba ko mun yarda da shi kuma kai abishin da nake maka ranar gobe kiyama ta kai na zan rike hannun ka yi shigar da kai aljanna a mafarki yake gaya masa da kai na zan rike hannunka in shigar da kai aljanna wannan babu wasa a ciki mafarki ma'aiki ka gama ma'aiki ya gaya magana ai magana ta kare ai magana ta kare saboda haka a wannan yini kuma za a sake dawowa ba bihi ya kalla jiladul min qawalu ayyan wa tatarikul fara'isu bil ti'ash to an sake dawowa kuma ba bihi da wannan yinin ne ya kalla jiladul miqwal al miqwal gwani a wurin magana fasihi wanda ya kai matuƙa a wurin balaga mai kaifin harshe shine miqwal miqwal in an ja shi kenan akwai mikwal akwai kuma mikwal to mikwal shine alfasihu albalihu ko kuma lasin kamar yadda shehu ya faɗa ko lasinin uhu ko a cikin diwani to lasinu mikwal shine lasinu din shine balihu shine fasihu sai dai in an ce ka fassara shi luga da luga to an ce mikwal farko abin da za ka kawo fassara mukwal sai ka ce fasihu fasihu in an ce ka fassara fasihu sai ka ce latinu an ce ka fassara latinu sai ka ce baliru to sai ka tsaya ana shi ne mai kaifin harshe kuta iya magana mai kaifin harshe haka ne suke hawa hawa kasar arabiya tana fassara arabiya ne har ajiya take a ce to nan an take balihu kenan wanda ke da balaga a wurin magana kaifin harshe to bili da wannan yini ne ya talajalar zai koma ina magana ta gagara so a duniya su ne gwanayen magana masu kaifin harshe yana magana ba dama amma na ranar ya talajalar zai koma ina iyan saboda gajiya wurin magana iyyat saboda gajiyawa wa taqtaribul fara'isu al fara'isu wannan nama da yake a wuya din nan tsakanin hakar daga hakar kare zuwa kafada din nan wannan nama da yake cikin wuya wa taqtaribu zai raurawa birti'ashi birti'ashi saboda makyakata da zai kama mutum sai wannan naman ya taraurawa bihi a wannan yini ne almiqwalu wanda yake mai kaifin harshe fasihi baliri ya talajilazu zai rika wato zai koma mai ikina maganar ta gagara iya saboda gajiyawa a wurin maganarsa a rana ba shi ma ya kawo wannan kalma ba a cikin jiwai alaihi salatu lillahi thumma salamuhu yahullu lisani dahara la atalajalaju alaihi salatu lillahi thumma salamuhu shi yace salatin Allah sannan da amincin Allah tabbata akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahullu lisani wannan salati da salami da albarkanta ta kwance harshe na addahar tsawon zamani ya zama harshe na yana kwance la atalajilaz in zama bana in ina saurin magana duk inda duk yawan taron jama'a da ta haɗu in na zo yin magana Allah ka sa albarkar salati da da salami da nake wa ma'aiki harshe na kwance ya zama bana in ina saurin magana kuma haka shehu yake ya ishe kadai ya je magana a Misra a Azhar Misra ma shuyukul azhar din su zo su yi ta runguman suna sumbantan cikinsa saboda tsabar irin abin da suka gina ruwan madaran ilimi da ake yi markamar kansa marhama abdulzati taqribul fara'isu naman jikin wuya din nan da ke wato alfara'isu shi ma dai ina ga ya kamata muku bayanin sa ainihin abin da ake nufi da shi shine fara'is din jam'i ne na farisatu shine nama da yake tsakanin haƙarƙari da kafaɗa nan tsakanin haƙarƙari da kafaɗa shine farisa yakan raurawa in mutum ya tsorita zaka ji yana rawa in dai tsoro ya kai tsoro zaka yana wato yana raurawa a larabci ana cewa irta adab fara'isuku a larabci irta adab fara'isuku ma'ana a takaice in za a fassara shi a ce khafa khawfan shadidan kawai shine ma'ana irta adab fara'isuhu ya faɗi haka ana nufin khafa khawfan shadidan ya koyi da tsoro mai tsananin gaske shi yasa ake moran wannan kalma irta adat fara'isu mutaqaribul fara'isu wannan nama din na wajen wuya din zai raurawa birti'ashi tare da makyarkyata diugol kenan makyarkyata mene makyarkyata da turanci tremble tremble t r e b t r e m b l e tremble shine makyarkyata ana taba gaya muku a na taba gaya muku shi a abin nan a karatunmu na sarkuli ko ko ne kalma ne na gaya muku shi menene da sha'irru a wurin na gaya muku tremble ko quiver quiver q u i v e r ko three three duka dai three t h r i double l duka dai yana nufin makarkata amma ainihin ana moran tremble din nan makarkata in mutum yana za a ce kai he trembled ya yi makarkada hunalika kullama qaddamta yabdu saghiran aw kabiran kai yuhashi hunalika a wannan rinin ko a wannan gurin duka yana dauka ko hunalika yana daukan zarfi zaman yana daukan zarfi makan haka malamai na gani suka fada na tafsiri a cikin suratu ali imran a wurin fassarar hunalika da a zakariya rabbahu hunalika da a zakariya rabbahu a wata kira'ar ko hunalika a wannan guri ne inda mala'ika ya same shi shi annabi zakariya ya roƙi Allah ubangijinsa wasu malamai suka ce a hunalika da'a zakariya rabbahu a wannan lokaci ne da aka yi hakan kawai sai annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa to hunalika yana ɗaukar zarfu zama yana ɗaukar zarfu makani to hunalika a wannan guri ko kuma a wannan yini da ake magana ya budu kulla maƙaddanka duk abin da ka gabatar zai bayyana wa abu duk da ka gabatar a duniya ya budu zai bayyana ya budu din nan daga bada ya budu buduwan duk abin da ka aikata zai bayyana a rana babu wani abu da zai ɓuya sagiran abin nan da ka gabatar sai karami ne au kabiran ko abin da ka aikata din nan babba ne babu wani wanda zai zama ya buya har ma ka ji mutum yana zargi yana cewa oh oh ma ya zal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsiha bai koye karamin laifi ma bellantana babba kaba kowanne ya ƙididdige shi ya ƙirgo shi ya kawo shi wa wajadu ma amilu hadira za su tadda duk abin da suka aikata a kalarci a gaban su a jidde wala yazlimu rabbuka ahada Allah ubangiji ka ba zai zalunci kowa ba za su tadda shi kabbira kowa za ga yana dauke da shi kamar wani dalan dusi ko kamar da muka karanta a baya kaitu hashi wannan duka ba bayanin nan ana an kawo shi ne kai to yashi saboda me saboda fa mu tsorita fa mu firgita daga wannan tashin duniya da ake magana a kai duk wannan bayanai an kawo su ne kai to hashi saboda mu tsorata da ranar tashin duniya nan mu tsorata mu firgita mu ma mu raurawa din tun daga yanzu sai ya yi amfani har baka tsori ka tun daga yanzu ba kai gyara don ka je can tsoron daga tsoro sai bala'i kuma amma yanzu ka tsori ta da wannan magana da ake kafir kita ka ji kana raurawa da wannan maganganu to sai ka gyara lalika a wannan yini ko a wannan lokaci duk yadda ka masana ya yi amma a siyakin maganan zai ɗauki zarfi zaman ne a wannan rana ba wuri ba tunda tun da muka fara bihi bihi ake ta faɗi a wannan yini to da ka hunalika a wannan ranar kulla ba kaddamta duk abin da ka aikata yanzu zai bayyana sahiran karami ne au kabiran ko babba kai ku hashi domin ka tsori ta kai karaurawa an gaya ma wannan bayanai ne duk ka tsori ta karaurawa kai ma ka shirya ya cika ko alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdik kafin nan akwai dan jawabai daga yau din nan insha Allah ina ga saura harafi nawa ne a duba ne saura harafi hudu ko ne to za mu sa wannan littafi ne a gaba yanzu sai mun ji harafin ƙarshen ma mun yi rabi sai mu kwana sai mu ɗauko nahau shi ma mu ci sa shi a gaba sai mun zo dab sai mu tsaya sai mu ɗauko abinda za mu ɗan rage kaɗan wanda za mu iya yin sa minti talatin ko ishirin da biyar haka sai mu ɗauko risala annabiyya ita ma mu ci sa a gaba sai mun zo dab za a kwana sai mu tsayar da ita sannan sai mu ɗauko musalau da hadis shi ma a cikin kwana 22 zuwa da uku da suka rage mana haka za mu insha Allah da daga yau dai ku sani wannan littafin kan bara mu bariyarsa ba sai in sai mun zo harafin da daga shi sai shi din ma ya mun shiga harful yayi sai mun yi rabin sa tukunna sai mu stop din sa sai mu koma na hau shi ma sai mun buge shi saura iris sai mu dau sarfu sai saura iris sai mu dau mai mustala saura ka duka karatukan na tsayar da su Ah, wannan shine bayani gobe in Allah ya kai mu kai tsaye zuhudu kawai kowa ya taho da zuhudu kawai wannan shine bayani subhanaka allahumma ko ko akwai mai tambaya to Allah ta rahama na wani magana ne muka yi su sai bawa oho eh na, na gane wato ana magana wannan ran da muka yi magana akan wato bawan da almukatab wanda aka yarjejeniya na na fansa da shi to Aha. a ina ina bai taɓa yiwa ba in ɗaya ya sadaka da ita dai to ta haramta wa ɗaya bai taɓa yiwa ba in dai ɗaya ya riga ya sadaka da ita magana ta ƙare nan wa bai isa ba shi ɗin ba sai inda ya dan ɗaya don ba shi kaɗai mallake ta ba in ɗayan ya mar izini shi kenan in ya sadaka da ita magana ta ƙare kaji sai dai za ta yi wa wannan ka gidima a bai isa ya sadaka da ita ba na wannan ne wannan ne na bayan wannan harafin da muka fita harful mimi shafi na nawa iri ɗaya ne da nawa na ba dai bai to me ne a cikin harful mimi ya faru وكم من هاشم يعتل عنفا ومظلوم يشدد بالختان وكم ديوا من هاشم واتو دغا دغا مي حكمشي kagane wadda yutallu wadda za a zo a fizge shi a da ƙarfi on ma'ana za a zo a fiske shi da ƙarfin gaske ka gane bayani wa mazlumin haka nan wanda aka cuta yushaddidu bil kisani a ranar zai tsananta jayayya zai nemi a bashi wato abinda aka cuce shi wato ranar wanda yake sarki ko kuma mai hukunci ko alkali ko wane ne a ranar za ka ga ana jansa ranar lahira za ka ga ana jansa dole saboda yadda ya tsananta wa mutane a duniya shi ma a ranar haka za a zo ba za a mai sassauci za ga ana jan shi ana tafiya da shi za a kai shi wuta kawai wanda aka cuta kuma ranar ba sauki shi ne wa mazlumin yushaddidu bil kisal wanda aka cuta a filin kiyama za mu daren ta jayayya ranar zai da kai ka biya kai ka cuce da ba ta bai ba a duniya kuma su ake tattakawa ranar su ne za su buɗe wuta ba sa sauki a ranar to na na na yau yayi ne shi kuma
wata tsari wata tsari zai raurawa aha فتضطرب منين ثورة ثلاثة وتضطرب الفرائس wato wannan nama da yake tsakanin kafaɗa da haƙarƙari ɗin nan zai raurawa dirti'a shi tare da makarkata saboda tsoro a wannan rana wata da la'u zaka wahala zaka tafi cikin wahala wato tadalahu zaka wahala amma inda mai digon ne wa tadalahu zaka yi niƙaya sun mata araku kulla arkin ka yi zufa duk wani irin nau'in zufa sai kai ta iyo a cikin zufa amma wannan tadalahu din na ba digo ne zaka tafi tare da wahala da ɗaukan wannan kaya mai nauyi din sun mata araku sannan ka yi zuba kulla arke duk wani nufa zuba da zarin ka ba'i saboda zunubai manya-manya karrawa su yadda kake ɗauke da su kaman eh, duwatsu tabbatattu kafafu Ah. Aha. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين